أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عزيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة جماعة مسلمين muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi cikin ikonsa da ƙaddara wasa ya sake haɗa mu a daidai wannan lokaci mai tarin albarka lokaci na tsakanin sallar magarba da sallar ishayi a wannan yammaci na ranar lahadi a yau muna 21 ga watan safar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina tana 1446 wanda ya daidai da 25 ga watan 8 na shekara 2024 miladiya kamar yadda muka saba karatun wannan littafi mai albarka littafin risala risalatu adize dinil qirawani littafi na fiqhun mazhabar malikiya littafi da yake karantar da mu wasu hukunce-hukuncen mu na shari'a ta addinin musulunci idan ba manta ba dai muna cikin babin fidda haya wazzaba'i wal aqiqa wasayd wal khitan wa ma harum min al adimati wal ashriba mun koro mun zuwa muna kusa da dab da ƙarshen babin ko wancan sati mun kwana akan wa ma kana min ma laysa fihi zakatu min da'amihim fa laysa bil haram an koro bayani akan cin abincin ahalin kitabi yahudu da nasara saboda haka wancan sati mun tsawaita bayani sai aka zai aka shaka cewa makanin mimma laisa fi zakatun da an falaisa bil haram duk abinda abincinsu waɗanda ba yanka a gurin to ba haramun bane ba sai dai in kuma Allah ya haramta wannan abu ba mamaki giya to kaga in za su giya to wannan kaga mu haramun ce amma in dai za zai doko zoɓo ya hada ya baka ka sha ba wani abu ne ba ko ya ɗauko ayaba ko lemu ya baka duk waɗannan abubuwa ɓangaren abin yanka ne shi ma kuma an yi bayanin gashi gashi gashi dalla-dalla insha Allah to yanzu gaba da za mu tashi ita ce wasaidu lillahawi makaruhun shafi na nawa ne ku faɗa ma mutane shafi eh tananin da biyar sai ɗara eh o tamanin da biyu kataro bendoif sai ɗara ta nawa kenan kowa biyu sai mu tafi ta shidda daga sama ko karshen ta shidda daga sama insha Allah kenan fashika turbando insha Allah an gani a doka a riba shi ma kan shi dibawar da wani ladan ne an ƙara lada kan lada ba inda da halin a diba ba wasaidu lillahawi makaruhun yanzu yin farauta lillahawi dan wasanni dan alfahari dan tumbatsa ma'ana dan gwaninta ba wai gan a'a wannan farautar ita ce abincinsu ba akwai wanda su farautar ita ce abincinsu ita ce sana'arsu da komi da ita ake ci da ita ake sha to wannan halal ce amma farauta don nuna tumbatsa tunkahu nuna na'isa kamar yanzu da waɗansu suke yin ta ba wai don babu abin ba ne ba a'a kawai isatti ta kai isa kafa ba ta kai kafa ba ake yin ta shi ke nan ba sai an fada ba sai an fada ba to wannan makaruhin makaruhi ne saboda haka makaruhi ne wasaidin ligairin la'awil mubahun amma farauta wadda ba ita dan alfahari ba da tunkawo ba a'a dan shi kan sheje ya nemo ma 'ya'yansa abin da za a ci a'a dan dai kuma ya zube da ita ce sana'in ya je yayo kawo kuma zo saida ya samu abin da za a sai na gero ko masara da sauransu to wannan mubahun ya halatta a musulunci dama Allah subhanahu wataala ya halatta mana da mu ne duka amma kawai haka na alfahari wanda kai baka da bukatar abin kawai kaje ka kiso to wannan makaruhi ne wa kullu ma qatalahu kalbuka almuallim fajaizun wa kullu ma qatalahu kalbuka almuallim aw bazuka almuallam fajaizun akluhu iza arsaltahu alayhi to yanzu an yi bayanin hukumcin farautar to ya farauta ta halatta idan ya kasance don neman abinci ne don ciyar da iyalinka ne da sauransu wanda musulunci ya halatta maka to tunda musulunci ya halatta to ya ake to shine malam sai karanta da munan kullu ma qatalahu kalbukal muallam duk abin da karanka malamin karanka shi na kika mu'allam kare mai ilimi karen da aka sanar da shi karen da aka karantar da shi sai ka tura shi ya jiyo maka farauta ya kamo maka abu au ba zukal mu'allam ko kuma shafanka akwai da su takarnuka suke wasu kuma da shaho suke za a tarbiyyante shi a karantar da shi da an yi bismillah an karan ne da kayi bismillah bismillah da kaga abu bismillah ka sake shi kawai sai ta bi ya zai kawo baka in shahon ne ma shi ma da kayan bismillah sai ya tafi sai ya kamo maka wa ja'izu akluhu iza arsaltahu ali to wannan ya halatta ka ci abin da suka kamo maka amma da sharadin iza arsaltahu alayhi idan ka aika shi da kai ka aika shi ba shi ya tura kansa ba kuma kai bismillah ka saki to duk abin da ya kamo maka in dai na halal ne a ci to ya halatta sai ka ci ba sai an wannan ba babu wani taraddadi a kai idan ya zo da shi da sauran rai kamar yadda zai zo gaba sai a yanka in ya zo da shi babu sauran rai ya kashe abin saboda haka za a ci shi sa kine kenan bambancin malamin kare da jahilin kare shi wannan malamin karen kaga shari'a ce ta halatta maka ajiye to ajiye shi wannan halal ne har ma kuma yana da doka da ka'ida in aka fito inda za a maka wani laifi a kansa to ka samu a maka ramu a rama maka kuma waccan ka'ida ta sabka a kansa saboda wannan shari'a ce ta halatta shi ne karen da aka karantar da shi don ya je kiwo akwai karen da za a saka mashi dabbobi ya kora su ya kai su daji kuma ya mido maka su da yamma to wanda kare ya halatta rukun shi akwai karen da shi kuma gadi ne za a bar shi ya dinga gadin guri yadda ka san mutum kuma ba wanda isa taba gudu an karantar da shi ga yadda kuma ya san manafiki ya san wanda manafiki ba kowa ba da ya zo kuma zai farma ba a'a ya san wanda ya zo yana dan susus ya san kuma wanda a'a mai hucewa to saboda haka shi ma ajiye shi wannan ya halatta a musulunci a shari'ance to amma dukkanin da ba waɗannan ba to haramun ne ajiye su a gida ina ba ta fahimta in mutum ya ajiye su to ya ajiye ma kansa masifa tun da me illar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa la yadkhulul mala'ikatu baitan fihi kalbi aw suwar mala'ikun rahama ba sa shiga gidan da akwai kare ko kuma butun-butumi idan mutum ya ajiye butun-butumi a cikin gidansa to waɗiya zubila yana ajiye da haɗari domin inda Allah zai kaddara ajali ya zo to mala'ikan mutuwa ba zai halarci gurin ba mala'ikan rahama ba zai halarci gurin ba to mutum ajali ya zo fita kuma babu rahama wadda ya zubi kaga an kwaba to yana da yi to saboda haka ajiye kare yana da ka'ida da sharuɗa ina fata fahimta to shi ne na kace kalbukal mu'allam au bazukal mu'allam wa kazalika ma anfazatil jawarihu maqatilahu qabla qudratika ala zakatihi kenan muna faɗin dalilin da ya sanya ba a ajiye kare ba a ajiye butum-butum annabi sallallahu alaihi wasallam haka kenan idan ka ajiye ma butum-butum ya a cikin gidanka ma'ana gunki to saboda haka shi ma mala'ikan rahama ba zai shiga ba ba wacin gida ba ko a shagon ka an shi mala'ikan rahama bai shiga illa abin da shari'a ta ce a ajiye in shari'a ta ce a ajiye to wannan kuma baka da laifi kai daidai musamman yar kufe ta yara wannan shari'a ta halatta musu wannan bai ciki amma in ka ajiye wani abu wanda sabaninsa to yana ciki ita wannan shari'a ta halatta musu kawai bai yana karanta in an yi abu ɗalɗir a ɗan tilla cikin ki yaro kai shi don hankali shi gano ya san dai wannan ba mai rajin abin da aka fasa cikin ya san babu kawai shi ne babban jafar su kai wasa da kayansu ina fata fahimta sabanin wanda shari'a bata ce a ajiye ba haka wannan karan inda alal misali mutum zai ajiye kare malamin kare wanda zai ke mishi kiwo ya hudda dabbobin shi dawo wannan halal ne shari'a ce ta halalta shi to amma yau sabanin mutane yau mun sa san rai ko mun san zuciya to amma ga sani in kai san zuciya ma kanka ne kama yanzu da yawa musamman teloli zagan suna ajiye da mutum mutumi a cikin bakin shago wani ma ga kansu ga dankaci kawai har a sa musu riguna aji wannan ɗabi'a ce ta arna gaskiya ba ɗabi'a ce ta musulmai ba shi ana ganin zai kamar wani wayewa ne manu gwanin da mutum ya kawo jijiyar gumki a cikin shago a bakin shago da sauran zukato kawai a a samu shi kaya wani lokaci ma kuma wannan gumtun mutumin mata har da tsiraici ma fi sabi lillahi kaga kuma a nan ma kuma ya ma muni ya ɓata tarbiyya ma'ana kullum sai mu ce abinda muka gano wajen arna sai mu zo mu yi shi a'a in zaka yi abu wai shi kuma me matsayin wannan abu a addini na addini kullum kakkai abu ka gaba gadi a'a he ka sa addinin ka shine priority shine a gaba shin wannan abu da zan yi musulunci ya yarda da shi ko bai yarda da shi ba saboda haka waɗannan abubuwa da kuke ajiya babu wata larura da ta ce sai an ajiye sai ka sa ma kaya batun mutum to za ka yi kasuwanci ko za ka yi ciniki a kuma shari'a ba ta halatta ba kenan da allah yan uwa kama a kan kalli suke ya mulle ba mamaki wata a cikin shagon a mala'ikar mutuwa ya kardo ka to shi na rahama ba zai shigo ba saboda kana ajiye da wannan mutum mutumin bisa bilillah ka kanka kama ba ko ka ajiye gida da kare kawai kai kuma don bukata ne kai kakai bature kai baka so a shiga gidanka ka sa wani katon plak a tansiyon shan nisha wata yi tubariki ce kanka ka kwara rahama ba za ta shigo ba gidanka ba mamaki ran ɗanka ko na iyalinka ko na 'ya'yanka da sauransu ka kan kama illa wa ma'alar rasulun ilal balag ta malam ba ta wuce amin in gida malam ba wuce ta kawo faɗa ne nasiha ne in ƙaƙada ma ka ɗauka mu karama kuma kanka amma mu gane da yawa telolinmu je ina jan hankali fi sabila da 'yan kasuwanmu da yawa su ma yanzu 'yan kasuwa kawai an ɗoko abin ya koma yayi kawai ga batun batun na fi sabila wannan ba shari'a ne ba musulunci ne baka da hujjar ajewa an kuma kana da hujja to sai ka aje gobe kiyama sai ka faɗa wa Allah subhanahu wataala ko kuma wannan fi sabila a gyara dan ba abinda musulunci ya sauka irin ajiye butun-butumi a cikin kadiba ko na mata irin wannan kayan kwalliya da suke ajiyewa butun-butumi na wani doki ko wani jaki ko wani alfadari ko wani kifi duk wani abu mai rai haramun ne ajiye su ko iyalin kanta ajiye maka su ko a yi maka waɗannan butun-butun wasu 'yan yara da sauransu wa kayan ado ne haramun ne karka kusura aji duk irin waɗannan abubuwa mala'ikan rahama baya shiga cikin ɗakin dole ne sai mun kawa da irin waɗannan abubuwa har na suke da waɗannan abubuwa suke da kayan suke akwai kayan ado irin su blend irin su abin da bai bare ba wannan shari'a ta halatta ka alfi ko mata abin ka yanzu akwai kayan ado da yawa ba sai mutum mutumin din nan ba kenan din mu ɗauke su waɗannan abuwa shari'a ce ta hana kuma ga dalilin illar ta faɗa faɗa maka da zahiri a kanka ne za ta ƙare ko a kanki ne za ta ƙare ba mamaki ke ce zaki cika a ɗaki to mala'ikan rahama ba zai shiga duk da akwai waɗannan abuwa mala'ikan rahama bai shiga sai abin da shari'a ta halatta a kai kenan saboda haka mu nisanci waɗannan abubuwa allah kama mana wa kazalika ma anfazatil jawarihu maqatilahu qabla qudratika ala zakatihi wama adraktahu qabla infazi hali maqatilihi lam yu'kal illa bi zakati to yanzu ana bayani ne akan farauta ko mun shi farauta ta biyan bukata ta bukata ta halatta amma farauta wadda ba ta bukata ba kawai alfahari ne an ce makaruhi ne to yanzu ana bayanin akan wadda ta halatta to ita ce yanzu ake ba da dokokinta da ka'idodinta shi ne sai aka ce wa kazalika ma an fazatil jawarihun makatilahu kabla kudratika ala zakati hakanan abinda ka tura wannan dabba taka karanka sai je kamo maka abin ko shafanka ya je kamo maka abin to amma fa da ya je shi ma ba kare shi ni biri jirgi suke da wannan abin ba mamakin abin karfinsu ya zo daya ba mamakin abin mugu ne ta ƙyar tukun ya iya masa ƙarshe shi wannan dabba da kai in ba hallaka wannan abin ya yi ba to hoshi ƙarshen ta shi zai hallaka shi to sai hallaka maka abin sai kashe shi sai duku ya kawo maka ina ba ta fahimta kuna gane darasin to shi ne aka ce wa kazalika ma an fazatil jawari muqatilahu qabla qudratika ala zakati sai yazo da shi kafin ya zo da shi ko ya ji jiki ta ya ji ka tashi da dan sauransa to kafin ya iso wurinka har ya cika ya mutu to saboda haka shari'a sai ta baka dama to zakaci inda shari'a sabanin hankali saboda ne an baka ka'ida an baka sharuɗa he da ka ɗauki wannan sharuɗa na farautar shi kanshi na rike karan ka karanta da shi kuma kayi bismillah to duk abin da ya kaso ya kawo maka to saboda haka sai shari'a ta halatta maka in ya zo da rai bai sa baka sami ikon yanka ba ya mutu to shari'a ta baka dama ka ci shi shi ne ake faɗa wa ma adraktahu qabla infazi hali maqatilihi lam yu'kal illa basakati amma mi ya ji kakata shi ya kamo shi ya taho da shi da ya zo da shi sai ya tarro maka ya kamo maka shi hadda sauran ransa bai gama mutuwa ba to a nan ka bar shi ya mutu in ka bar shi ya mutu to yanzu kuma ba zaka ci ba gawa ta zaka ci a a yanzu a nan zaka yi sai ka yi gaugawa ka fitar da wuka ka sai ka yanka yanzu kuma ya halatta eh ta ai bismillah alhamdulillah ina fata an gani yanzu ya zo da sauran rai to igauga ya yanka in ka bari yanzu tunda ya zo ka gani da sauran rai sai kai igauga ka yanka to yanzu in ya mutu to ya zama mushi ba za ka tafi da gaba ka eh dukunci a hannunka to kuma da Allah ya ka'ida shi ko ba kawai hankara asibi ake abu amma kamin daga kan shi ya iso sai zo da shi a mace to shi ma shari'a ta baka dama ka ci saboda ni a nuna maka halaccin da aka halatta maka wannan karan baban za ba ka halatta maka ke wannan musulun da kai kun ga duwanda yana daga cikin hikima ta musulun da kai amma yanzu kuma ce kai baka iya zuwa ka kamo da abu shi ya kamo maka yanzu har yanzu maka da sauran rai to yanzu kuma hukunci a kanka sai ka ki sai ka yi jinkiri sai ka tsaya kana ina ma wukar kafin ka je ka nemo wukar ya mutu to shi ke an kayi asara tun da ka ga da ma'alim misali mai irin wanda zai yi nisa da wukarsa bai kamata ba dama ka ce kayi nisa da hukaka zai kana kana ni ina hukaka ka shiga can gaji kafin ka dawo ga ya mutu to shikenan yanzu kayi asara sai dai ka ba kara shi ne ce lam yuqal illa bi zakati ba za a ci shi ba sai an yanka wa kullu ma siddatahu bi sahamika aw rumhika fa kullu to ai kun ji yanzu abubuwan farautar sai aka faɗa mana ɓangare farko abu biyu masu rai da yawa mutane suna yin farauta da karnuka ko kuma farauta da mi da shaho wanda shaho ya je bangashe abu ya kamo maka ko kare ya bishi da gudu ya je su kasa ya je ya kamo ya kawo maka to kun ji ba ka'ida to yanzu kuma akwai na bangare na biyu bangaren na biyu shine kibiya da mashi kana da kibiyarka can kawai sai ka gano wani abun farauta sai ka yi bismillah fit ka ja kawai sai faru a ko kuma mashi gare ka ka sai ta abu da maka iya bismillah ka jefa sai ka same shi shi ne wa kullu ma siddahu bi sahabika duk abinda ka faranto shi da makaminka kibiyarka aurumhuka ko mashinka fa kulhu shi ma shari'a ta baka dama kafin ya fado sai fado a mace wannan inda kibiyarka ce ta harbe ko mashinka ne ya harbe ko kuma da ka bashi da kibiyar sai da ya tashi ya fata fata fata fata ya wasu gurin don a can kuma sai ya faɗi shi kenan sai ka ba abin kana bi kana bi haka jikatar da haka jikatar da shi gashi amma kibiyar ka ce ya mutu to babu zantan ka ce aha aikin da ya mutu wadda to shari'a ta baka dama kawai fiye kayan ka ta kasa shi kenan shari'a ce ta baka dama saboda kayi bismillah kuma dama da wannan niyyar a'a ko kuma a wata dabba ce wata barewa ce ka ja mashi ka buga mata ya kama sai ta ruga da gudu ta tafi ta yi tsawon tafiya da shi har ta gashi ta faɗi ka biyo sawu ka zo ka tarda ka tabbatar da naka ne mashin kuma mara ta amince ko shi mashariya ta baka dama sai ka ci kenan amma da ka zo sai ka tarar da ba mashin ka bane ba gashi dai mashin ne ba naka ba to ba za ka ci ba saboda wata ba mu maki ta wani arne ne ma wani eh ba ma guje ne amma kai ka ga musulunci an baka kaida gashi duk abin da zaka yi sai kai bismillah wannan bismillah ita ce tambacin da ta gashi to shikenan dariya ta baka dama amma ka garni fa in adrakta zakatahu fa zakkihi wa in fata bi nafsihi fa kulu to waɗannan abubuwan da aka maka bayani ka ja abu da kibiya ka harbe shi ya tashi sai ka je ka tada shi da sauran rai to shi ma hukuncin shi wannan ne in ka tada shi da sauran rai yanka sai ka ci in kuma baka tada shi da saurari ba shine ce fa in adrakta zakatu idan ka tada shi da saurari zai ayi yanka to ka yanka wa in fata bi nafsihi in kuma har ya mutu da kansa ba kulu to shi ma shari'a ta baka dama ka ci shari'a ta ma ta halatta maka amma iza qatalahu sahamuka amma da sharadin fa idan wannan makami kibiyar kace ta kashe shi ba kibiyar wani ba domin dukkan su kowa yana da kowa ya san kibiyar shi yana da alama ko kuma a'a yanzu da kai da ba ma guje shi ya gano kai ka gano kawai sai kuwa sha a mamta kai ka yi bismillah kwa shi ma sai sha yanzu ya katar da shi da gibiya biyu a jiki ya faɗo to anan tattamciya zai tawa ta fara in taka ta fara zuwa kai musulmin da kai bismillah to yin sai ka ci amma in ka tabbatar tabba magunin ta fara zuwa to kai ba kai ba babu rabon da kai ka zare za ka tafiyar ka amin ma'aka to ai lokacin da kuke harba kuna gani ka ana misali kuna tare ne fit aka sha kuma ai lokacin shi ma mafaraci yana iya gani ai da ya harba yana kallon inda za ta tafi kamar masu harbi ne tirayen nan snapper ai duk ina abinda zaka harba kuma kana he kai daidaita shi kuma kana ganin inji abin zai tafi kenan za a yi ganin tawa ta fara zuwa kafin ta wani in taka ta fara zuwa to naka ne in tashi ta fara zuwa nashi ne in kuma yanzu kuma sun tafi a daidai to kai sai ka haƙura kai musulmi a yau kai dama ainihin ma kana da musulunci ba ainihin kai haini musulmi kwarai ne ma babu ma zancen jiya ke yi shekara tun da kai dama yauwa kai ga doka a kanka yauwa shi yanzu da in kai kaso ma ba zaka ci ba in ba larura ba kenan kaga a nan kai kana da doka zaka ta toje ka ba ma zan ta da kiji da za a yi ba eh malam ya bit anka amma da sharadin matakar bai kwana ba ga harbi abu yau kai ta bin hanyar kai ta bin ya laɓe ba ka same shi ba sai gobe kuma ka tarra shi a mace har ya hara kumbura to haka ba za a ci ba yanzu kuma ba wannan matsalar ce kuma matsalar lafiya ce kuma abin da ya hara kumbura an ka ci kuma kasan ka ci ma kanka kuma to shi ne aka ce malam ya bi an da kuɗi mai da musulunci yake kariya hatta lafiyar mu wallahi babu gata Allah kamar addinin musulunci kenan kaga wannan ba tun kafin wannan mai suka mai microscope ya hada da mai kanar mai waye da sauransu aka baka wannan abu kenan idan abu ya fara composite kenan da ya shafi akwai wasu abubuwa sun tagayyara karkaci wakila wani kawai malamai suka ce inna ma zalika fi ma ba ta anka mimma qatalahul jawari aka wani kawai aka ce a'a wannan ana magana ne cikin abin da ya kwana daga abin da dabbobinka jawari mana aka ce jawari abu masu kambelu da masu hira kare shi hira gare shaho kuma mi kambelu gare to su ne ake farautar da su to saboda haka sun je aka yi buhurzu karshe ko kuma kaje ka tarra su kare jini birjini ko kuma duka karen naka ya mutu shi ma wancan abu a mace kuma baka same su ba sai da zan kwana to shi ne aka ce karkace ko kuma ka tarra abin ya kashe shahon naka shi ma ya kashe shi ma na an gasko an yi canjaras an yi ruba to saboda haka shi ma kuma ya kwana to aka ce karkace wa amma sahamu yujadu fi maqatilihi fala ba'sa bi aklihi amma ka harba abu ka neme shi ka rasa tunda safe kai ka san ka samu wannan abu amma duk ka bincika gurin baka samu ba tunda safe sai can wajen rana ko yamma kana cikin tafiya ko sai gaga abu kuma ka diba sai ka tabbatar kibiya ka ce to shi ne fala ba a sabi aka lito nan ba laifin ka duki kanka ce ko ka kama hanya zaka tafi gida ashe akan hanyar hanyar ya biyo wannan dabbar da wannan maji tana tafiya tana zubar da shi kai duk inda kayin sai ku yi sabani yanzu ka dangana zaka zo gida ko a hanya hekatar da hekatar da gawata to saboda haka shari'a ta baka labu bala ba su bi akan shi ma wannan babu laifi za a ci to kun ga ashe shari'a ta halatta mana abu amma ba kara zube ba ta yi muku wannan ka'idar shi kenan ka bana ka'idar lafiya ɗau allah da kake ci kawai abinda ba a ci shi ne ba zaka farauta ba kaga alal misali alhanzir na na na na na na daji ba ku sha jado to kaga wanda ba zaka ci haramun amma kaga jakin daji halal ne ya halatta zebra ba alfadari ba don da mutane sana an ce jakin daji suna kai alfadari alfadari ba jakin daji ne ba nan wata ba ne ce wata metis da aka yi da ba saboda haka shi ma ba za a ce shi ba da shi da hukuncin da hukuncin jakin gida da daya amma jakin daji wannan mai sharshar din nan to shi halal ne mutum zai iya ci wala tu'kalul insiyatu bima yu'kalu bihi sayd amma ba a cin to ga hukunci kuma ba a cin dabbar gida da hukuncin farauta ba a cin dabbar gida da hukuncin farauta kamar yanzu mi akuyarka ta gudu da ya ka sha kibiya ka harbe ta sai ta mutu to ya kaka ce aina yi bismillah ba za ka ci ba wannan hukuncin hukuncin dabbobin daji ne ko tantabara ka ka ja kibi a fit karbi ta faɗo a mace to ba za ka ci ba yau ba to ko zabuwa inda ta fado ta mutu to shike na kayi asara amma ta fado da rai sai a yanka ina ba ta gani ko ta fado tana fufufu sai ka yanke tunda da sauran rai amma dai ala misali amma inda a dashi ta zagon dashi ce ka harbe ta ta fado ta mutu da ta zo ma a mace sai ka fiye ta haka ka gyara ko barewa ce ka harba mata mashi ka zo ka tattata a mace sai ka ci kayanka amma akuya to ba su ɗaukar wannan hukuncin ma'ana dabbobin gida ba su ɗaukar hukuncin farauta shine wannan kalma wala tu'kalul insiyatu bima yu'kalu bihi sai bacin dabbar gida da hukuncin dabbar farauta to wannan shine kadan daga cikin bayanin farauta a shari'ance a musulunci wal aqiqatu sunnatun mustahabba to yanzu kuma za a shiga wata gaba ta gaban ita ce gabar suna al'aƙiƙa aƙiƙa sunnatin mustahabba ne aƙiƙa in an ce aƙiƙa sunan dabbar da ake yankawa a ranar sati kwana bakwai na aibiyawu ita ta ke cima aƙiƙa to shi ne a takaice haimu ce mu'anan kawai an bi saba da ce suna amma asalin dabbar ita ce ake cema aqiqa dabbar da ake yanka to yankawa yaro ko yarinya idan an haifa maka yaro ka yanka mishi dabba to wannan sunna ce mustahabba sunna ce da ake so ba wajibi ba to amma kaga yau da yawa mun doke ta mun doke ta daga matsayin sunna mustahabbi ma sai muka kai ta matsayin wajibi yanzu yau mata aka haifi yaro baka da hannun yanka masa dan dabba da zaka yanka to fa tashin hankali ya faru yau dan kamar shedi kamar bai da uba bai gaza shi kuma ba dole ba ne ba mustahabbi ne layya mata fi ta karfi ina ba ta fahimta ana so idan allah ya baka da namiji to ka yanka masa abin yanka guda biyu idan iya mace yake a yanka masa abin yanka guda daya wannan shi ce sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in kana da hali kamar laye ne in kana da hali saboda haka sai a yanka in babu ba sai a haƙura da duk mai kawo haka rashin karatu ne ya kawo yanzu ala misali dalayya za ta haɗu galayya ga suna kuma kai abin yankar guda ɗaya gire ka in an tafiya ta ce wanne ya kamata ne yiwuwa ita ce maganin zai zai ga a'a yawon kawon wannan sai wannan to kaga abin da a al'adance shi yanzu yawa kai a al'adance haka ne shi a za a yi a ce ga nan yi ga ɗan shi ga ɗan shi zai yanka ba sai amma kuma aka dawo a shari'ance ba kai kuma magana kai eh yawa to kaga amma saboda mi al'abun ya zama mana al'ada mai ƙarfi wanda wannan ba a yi hankali ba har sai ta raba auren ma kuma alama da zai nuna mana cewa mun ɗauki abin da safi har ta fice shari'a ta fice matsayin da shari'a ta bata yanzu alal misali mukaddara kakan maka yanka ba aiki magana ne to yanzu da alal misali ba su samu rago ba sai ka samu dan akuya ka yanka yaya har wani ma sai ce aiki har ma ba yanka ba saboda bi ka gani a ce dan dan da wasu a yanka ma dan dan akuya abba shi kuma kaga sha ta aka ce akuya ma sai da ke ne ba ma wani akuya ba ko tsinkiya ba sai an yi daga sai ka jajirce Allah to kaga duk abu ya kama da saboda meye ba musan matsayin abuwan shaɗan ne yana da cikin karantar shaɗan sai ta mana sans embers ya sai ke juyo mana da abubuwa ga abin da ya dace sai juyo mana kuma sai farmu da matsala ga shi na eh a wannan musamman ma kuma in ta karanta ma ta san hukuncin abubuwan ma wallahi irin wanda zaka samu ai agalabiya zaka samu zaka samu da ba san matsayin abubuwa sai karatu ba wanda suna tafiya kawai da ra'ayin ha su ya za a bar abun kunya a bar musu abun kunya da sauransu ko ba a yanka ma yaro waye da sauransu ba duk ba wannan ne ba to saboda haka amma kaga ana karatu insha Allah da kadan kadan da matan da mazan duka za a gane cewa kowanne da matsayinsa kamar layya ne in Allah ya hore maka ka yanka in baka hore maka da sauransu yanzu ma kuma ai kaga a duk kuma da muka doka ai kuma sai gashi kuma shedan sai ya hana mu baka sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen sunan sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda aka haifa mishi da namiji biyu zai yanka mashi in aka maka aka haifa maka tagwaye maza rago abin da yanka hudu zaka yanka wannan shine sunna amma kai kuma ba mu saboda
na an so ne kuma nan ba
ke na kaga abin son rai ne to tun a kuma can wajen babu na tun da babu kuma za a yanka ba hakura kuma aka ƙi hakura sai a wajen wannan kaga kawo magana ta wannan kuma kenan kuma to kuma shi shari'a ta tattar ta yafe maka ma saboda baka da shi kai kuma aka tada maka rikici kuma kai to kuma da a takaice da kidansu san rai ne kawai to Allah ba mu iko gyarawa to shi ne amfanin karatun duka waɗannan abubuwa don mu gyara mu sanya addini muke tafiya addini mai sauki ka ganin ya sauka amana sai muka ci ɗaukar sauki sai muka ɗauki tsananin kuma can sai ya ce to ga yadda za a yi ko kuma muka ja baya eh mu manta kuma da ubangiji shi ko ubangiji ne ya ce ka Allah ka ba mu ikon gyarawa to to mun shi yanzu kenan hukuncin suna ko mustahabi ne saboda haka amma mustahabin yana da ƙarfi domin imam ahmad bin hanbal allah ƙara masa yarda ya roto da isnadi mai jai daga manzo allah sallallahu alaihi wasallama ce kullu gulamin marhunun bi aqiqatihi yu'aqqu an bi aqiqati kowane abun abin aikuwa ko kuma wanda aka mashi abin aikuwa to an jingina masa abin yankansa saboda haka idan sati ya zo sai a yanka shi ne ce wayo akku anil mauluki yau masabi'ihi bishati kun ji ko? kan shi ku diba wani lafazin kuma a mazhabu ta imam maliki amma kuma shedan sai ya juya mu wa yu'aqqu anil maulud ana yanka ma abin da aka haifa namiji ko mace ana yanka masa dabba yawma sabihi yini na bakwai me ake yanka masa bishati da akuya kunga akuya ake yankawa amma kunga yau kuma akuya muka rena to ai kake shari'a ji akuya ta ce ba ta ce rago ba in rago ne bi kabashi ko kuma in tunkiya ta sa ta bi da'ani in dan akuya da sa ta bi taisin amma kunga sa ta bi shatin akuya ake yankawa amma layya ita da ke ta mahimmanci sai Allah ce wa fadai nahu bizibihna azim sama kuka yi muka canza muka mai da ragon shi ne farali kuka kwanai da daga cikin sarai da shegantakar iblis duk ya dora mu a kai mislu ma zakarna ma'ana kenan ana yanka masa ayini na bakwai bishati to anan shat tunda an ce shat abin yanka yana daukan akuya in ka yanka tinkiya yayi in ka yanka rago yayi amma kaga duk wanda zai ce ma an yanka akuya an yi laifi ma to kaga sai lafazin akun ya zo na ma kafin inda ma lafazin tinkir ya zo ko rago ma sai da ta a karara to an akun ya zo amma kuma akuyar tana ɗaukar rago da tinkiya da duka dan akuya kenan ya kamata bai kamata mu tsananta musamman duk waɗannan muna bayani akan yayan mata duk su da suka kawo matsalar wani kawai dan da fitina su ne ma zai je ya ciwo bashi ya kawo wannan dama ɗora kai ɗora ma kai da miyar kari dama shi wanda ba ma babu shi a cikin wanda ɗora kai ne ka yi ma dama ka iya ma da wani wanka wa amma kuma ha'a maka wata miyar kari raina ka ne ma aka yi aka wani zancen miyar kari ka iya da wancan nan shari'a musulma zakara na min sinnil udhiya to ya ce kamar yadda muka ambata a baya kuna tunar darasinmu na baya akan layya an ambaci sun shekarun dabbobin da ya dace a yi ko tun daga rago haya zuwa tinkiya haya zuwa akuya ko haya zuwa ɗan akuya to hukuncinsu ɗaya da suna da layya dabbar suna da dabbar layya duk hukuncinsu ɗaya wajen shekarun da adadin da komi ƙa'idodi da aka sa akan dabbar layya su suke akan dabbar suna to amma kaga muna kulawa da ƙa'ida ta wajen layya amma ba mu kula ta wajen suna yanda ba a yin layya da dabba mai gurganci to haka ba a suna da dabba mai gurganci yanda ba a yin layya da dabba busasshiya ke masasshiya ramammiya mara mai to haka ba a yin suna da shi yadda ba a yin layya da dabba wadda kafanta ya karye to haka kuma ba a yin suna da dabba da kafanta ya karye amma ka fito waɗanda ba kula kai wajen suna ce kawai na suna ne sai a dogo kowanne kuma duk wanda yana daga cikin makircin shaidan ba cinya ba kafa kwarai sai hana ma'ana ne ka ce zaka yi kaza to kuma a cikin sai su ko maka abin da kuma ko kayi ba za ka samu wannan ladan ba kaga kuma mutumin da ya zo an ce ka bayin layya da busassa raman ma heje so yayi raman ma kaga baka da layya kai kana tsammanin kayi amma ka tashi a tuta babu to haka injin suna ne ma ka gagare shi kaje kai ganin yanzu ya saka asara goma da goma ba wancan ba wancan ga asara kudin ga bashi da kaciyo kuma gashi Allah bai karwa ba ba za ka samu ladan abin ba kenan saboda haka shesin ya Allah sai mita ka da shedan nan dan birni ne wayayye ne Allah sai kana ta kunha bari na fi karfin shi wajen bidiya na fi ba na shirka ba kaza sai zo a ruwan sanyi sai shigo maka da inda zai bata a ruwan sanyi sai bata maka aikin ba ta kana takama suna ne ba to ka shi kaje kaso sai ka zo kaso katon rago amma yana din gishi ko katon rago amma kan kafan akali kai kana zama ni kayanka to nama wacce suna bai ba in shari'a ake sai sai an wannan da yawa yanzu ala misali kaga yana daga cikin bangaren salloli ma ko diba sallolinmu sallar azhar ana so a yi ta da farko gashi nan ba ko ina ba a cikin littattafanmu na fiqh na mazhab malikiya ka dogo tun daga qawaidi ha hadari lokacin sallah da yayi an fada mata lokacin muhtari tun da kawai yaro zaka shi ya ce wal muhtari lissalati zuhri zababban lokacin sallah azhar shine muhtari kuma muna karantawa dukkan malaman zaura da waye da sauransu mun san lokacin muhtari aka ce yafi akan lokacin laruri amma sai mu zo mu karanta sai shedan ya hana mu sai mu bari larurin ma sai ya fice sai ta nana kuma gashi ka karanta kuma daga shi ta ne yake sai a ce wa kara ma malami lokaci a wannan sunna ne sunna ne hadisi ne wanda ya tabbata wanne shi da ai duka ai dan lokaci wannan bai hana shi ai abin da ka alim ai shine kaida idan dama ka zo sallah in a farkon lokacin ta ne dama wannan ma bai ma eh, cutarwa to amma dama sallar ka ɗauke ta baka yi ta ba sai tun eh, muktari yana shiga tun sha biyu da rabi ko sha biyu da kaza kai ne gilize baka yi shi ba da rabin baka yi ba karfe ɗaya ba wa har karfe ɗaya da rabi har yadda kaje karfe biyu kaga in ma ladan ne ya huce kuma a hakan ka zo ka kara gashin kiri to amma kaga sabani wanda shi kuma daga rana aka ce min zawali da rana ta kai yin zawali ta kai tsakiya da an ce zawali shine ta karkata akwai ka'ida da shi ma yana nan aka ce zillu zawali akwai inuwa ta zawali akan ta ake lissafawa da ita ake fara to duka sai ga gaduwa ɗan lokacin da zai baka sai amma da abar shi sai a ajiye sai ka yi a zahar a makare ta fice muktari kuma dai duniyanci na shaidan sai ya bar ku la'asar ita goma ta gama da nan ba ba ta shiga ba kawai sai sa ku ga wuta kuma ya fita shi fita ka ga kai bai hana ku sallah ba kana sallah amma ne shi kuma ya san ya ya maka makale ka rasa ko da sallar ta yi ka rasa ladanta inda za a baka lada goma to yanzu da karka samu lada biyu ina zuwa ka bukarta kana mai wuta sa'annan ita kuma waccan lokaci bai bai ta shiga Eh, lokaci bai shiga ba ka riga ka ga wata ta to shi kuma kai kana tsammanin ka yi shi kuma babu ita duk yana daga cikin makircin shi dan wallahi sai ka shi yasa dan duniya ne na kirki shedan wayayye bai yadda kai kuma sa'an nan kwawa gare daci gare ka zagi uwarsa ka zagi ubansa ka tuhume shi dukkan sun zagin nan da muke bisa Allah ɗaya ne maza ɗaya ba duk bai rabuwa da mu yana ɗan in ba zai dabu ba ɗan kwawa in kana neman maye to ba ka mashi shi kullum kuma sai haƙuri ka dake shi ka yi mine sai kuma shi kuma sai samu kawo kaba guda ne sai baka kwash ya maka asara da zuci da tsala da yanzu eh da kuke so kuce eh to eh sallah eh ya ce ya ce eh aka tare aka kira sallah aka tare wa Allah ya saka dalili wannan kaga wata tunatarwa ce duk wanda yana da tun makircin shaitan kaga shari'a musulunci sai ya ba mu dama a irin wannan lokaci na damana ko ruwan sama ko talallaliya ko duhu kakkashe ko ina kuma a cikin wannan namun littattafan na fikihu suna nan ba kai kaje ma a ce a wannan sabon hadisi ne waye ai sabon ban a'a littattafan mu na fikihu duk yana na ciki ana hada sallah saboda ruwan sama eh ana hada sallah saboda chabi chabi wani ba in aka yi ruwa mun sani to kowa kafin da gidan shi chabi da wanda zan to shari'a ta bamu dama mu hada ana hada sallah saboda duhu in yayyawa shi ma duk wanda ne na a cikin littattafan mu na bidiyo eh a bar waɗannan wanka mushe ko'ina to kaga yanzu ala misali mun ga hadari ya tumo to barata na uwa uba in ana ruwan sama ma kun ga wani abu da shi ma wata sunna da buga nan in ana ruwan sama to ba a zuwa masallaci sallah ladan so zai zo kiran sallah da ya kiran sallah sai ce ni eh sallu fi rihalikum sallu fi rihaliku shine sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ai sallah a gida a'a kuma kaga ba a fitarwa to kaga ita ma mun farta to bi yake shedan yanzu babban abu da yake so kai mu ku diba shedan wannan shegantakar da yake mana shari'a ta ba mu dama wannan hadar ya gungumo kawai da mun zo masallaci sai mu hada sallah magariba isha'i kowa sai tafiya shi gida ya ga shi ne in ya so ruwa akon ana yi muna zuwa kuna fahimta to sai a kama kun hada nan waccan ba su hada ba ana gama sallar magarbar sun waɗe minti bai wuce sha biyar zuwa ashirin ba kawai sai hadari sai gurururu sai fara ruwa wai yanzu kuma sai a gabata kuma sai a sake kiran sallar isha'i sai a zo a yi sallah kaga lokacin isha'i bai yi ba aka yi ta kaga asara ce kai kuma da sunan kayi sallah kai kuma a baka da sallah kun ga makirci kenan ya hana ka ka samu sauki da ka haɗa isha'inka da magarba a wannan lokaci halal ka yi kayi sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka sallah ka karbu kuma ka samu lada kuma ka samu sauki sai shi ɗayan hada ka cewa wani yan zaba addini ne koyan kaza ne sai ka ƙi sai an ƙare kawai ana gama sallar kun watsa minti go 20 ɗauki wani talatin ma ba yi kawai sai hadari ya zo kuma shi ne sai ku ji an kira sallah kuma sai a zo a hada to da wani hujja kai wannan shi ne fa tsaka tsari kai ba can ba ke ba can ba kaga asara ce mutum ke kai ba karki saukin ba ba ka samu saukin ba sa'an kuma ya zo ya sa ka asara shi sai yake tan yana da mutum ma kirki ta dan dan birni ne ba kai ka ce kai kai sallar ba to shi kuma sai kullu maka ta wani gurin ya bata maka sallar to me kuje so ku tambaya
wannan falala ce eh sai a shekara a samu mm
wanda zai rabu wanda zai samu wannan falala mm lokaci an haɗa samun an shi yake ganin akwai masu yanki masu yasi mm su kuma suna jiran wancan lokacin da suka tsaye Mm.
sassanar da ba ce kare ba wani Mm, sai kare mm, ba mm, mm.
wani sassanar da su yi a kare ba wani su sun samu sanar su ta tsare lokacin su Mm.
wanda ba su samu ba sakamakon ra- rowan da ana ba da sauke yawa sauƙin eh shi ne ba da a illar yawa gaugauta ta kuma sallar yanzu tun da baka hada ba to komin ruwan sama da ya zubo to ba za ka yi ta ba sai ka jira lokacin ta yayi to shi kina annabi me shedan yake illar lokacin bai yi ba sai kuma su gaggauta ta sai su yi. kuna shine dalilin da ake so a gari a'a ka gane illar a'a wacce da suka yi baka samu falalwanta ba ya shi kenan yayi ne ne to amma me za ka yi ka jira lokacin sallar isha'in yayi kuna gani ko da ruwan sama ya zamo sai dai ku watsa ku shiga cikin gida ko kuma ku zauna a cikin masallaci ku jira har lokaci sai yayi tukun a kiran sallah tukun a yi ta tukun ku watsa kuna gani haka ya kamata su in ba ku hada ba to kuma ba a gaggauta ruwan sama bai sanya a gaggauta shi sanya musulunci ya fara tsari ga tsarin barko kuma ku hada sallah ku tafiya ku a amma baka hada ba to baka yi laifi ba dan baka hada ba sauki ne baka doka ba to amma kuma isha'i ba aka gota ta sai ka shira ta sai ku yi ta zama a cikin masallaci ana ta ruwan sama ko kuma ku koma gida ku zamna ana ta ruwan sama in lokacin shisha'in yayi kun samu dama ku dawo masallaci ku zo ku yi sallah to ba in ba kai ba sai kai sallah ka isha'i a gida to kaga mi kai asarar jami'i su kuma wadannan kaga sun samu jami'i ina fata kuna gane yawa wannan an ƙara ba- bayanin a gane ba ma'ana matsalar gaugoto sallar isha lokaci bai yi ba kawai saboda ruwan sama ya zama sai a yi ta to babu ka da hujja wani ba ka da wani dalili da yi a'a tunda baka hada ba to sai ka jira sai lokacin ta yayi ina fata an gane shine abin da ake so mutane su gane eh wa alaikum salam eh ne ya hukuncin wanda an yi sallah da liman mm liman ce bai hada sallah eh ba kuma mutum suka tashi suka yi wani masallaci da ake hada sallah eh ko ya
suka hada a can ba muna tsamma- muna fata insha Allah ta yi tunda da wani ba tunda wani ba insha Allah ba saboda eh kafin ina zuwa ka eh alal misali yanzu na masallaci baka hada ba sai ka je wancan masallacin zan hada sai ka hada ba ba ne ya halatta insha Allah kafin mu huce Allahumma sakkirin kage wanda an fada ne dan kan manta je ka tambaya ka in na tana to eh yana na tambaya an yi kira an yi ruwan sama kana so ka je masallaci kuma ba inda zaka fice sai ta wannan ruwan ruwan kuma ba mamaki da najasa da waye kai Allah ba alam kana fahimta na farko mun fada idan ana ruwan sama abin da yake sunna kowa ya zauna a gida ya sallah so wannan shine sunna wai jajirciya bari ne na je masallaci to baka yi sunna ba ka yi zaman ka a gida ka yi sallah shi ma ladan ladan gwani wanda yake na sunna idan ana ruwan sama in ya zo ya yi kiran sallah sai ce sallu fi rihalikum wannan shi da sunna ko ya yi sallah da sai ya rufe ya yi sallah shi sai ya rufe masallaci ya tafiye shi ka ita ka ita bebe ka ci a zata ce karam mai gwaiwa ya kama ya ce yaro ai gaskiya amma sai dai yau wada to an gane to saboda haka wanda shi ne yake to alal misali mutum ya yi arwalla to kuma tafiya ta bishe ce mutum ya yi arwalla ne sai biyu ruwan sama su inda sai ya bi ta ruwa kana fahimta su kayi arwala kuma ka zo ka bi ta ruwa to saboda haka wannan bai bata maka arwala kai na bata maka kawai sai dai ka zo ka daure kafa ka ko abun wannan ko shi kenan wannan bin wannan ruwa bai bata arwala insha Allah assalamu alaikum salam eh eh ba sallah idan kuka yawa kuma da mai tambaya na to kun hada sallah ga hadar ya ta zo tsin ga inda nayi har ya fara yafi kuka hada sallah kuka tafi gida kawai kuma tunda aka ji sai yi holo ko sai ya tafi ba da iska sallah ta yi babu zancen adawa a sake wata sallah sallah ta yi ina ba ta fahimta to kuma wannan shine kamun na tuna ba abinda nake so kara mana mu sani hada sallah ba ya tabbata a hadisi ba ma wai sai ana ruwan sama kwana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada sallah a garin Madina a gidan shi masallacinsa ba tare da ruwan sama ba ba tare da kami ba kuma ya hada sallah aka sallah wani sauki ne wani hutu ne Allah ya ba mutum ba wa an ce dole ba ma kan yin tsaro alal misali kuna da wani uzuri ko wani taro gare ku na shari'a to abin zai dau lokaci kuna so ku ribaci lokaci ka a ce an fara a yanki an a'a sai ku ce to shikenan jama'a to zan yi jami'in takadimi ko jami'in ta'khiri shikenan sai a ci gaba a gaggauta dan a ribaci lokaci a shari'a ta ba ku dama kuna cikin bulaguro ga kasar an baka to saboda kuma kuna so ku ribaci da wannan sai ku yi jami'in ku sa'annan ku yi kasar ki sauki ne hadisi ya tabbatar ana hada sallah jami'i ba ma da larura manzon Allah ya hada ba ma babu wata larura to kuma kai eh haɗe wannan ba wannan ka'ida ne wannan dama kula arfa wannan ake haɗa ba ina fata an fahimta hadisi ya tabbata ya inganta haɗa sallah ba wa an ce wajibi ne ko kila sauƙi ne sauƙi ne musulunci ya bada kuma Allah subhanahu wataala na san bawa idan ya bashi sauƙi ya rike wannan sauƙin kuma kai da ka rike sauƙin a yanzu alal misali mutum yana bulaguro an baka sauƙi ka haɗa sallah ga ƙasar to kai da kai hada sallan kuma kai kasar ladanka ya fi wanda shi kuma ya cika bai kasar ba kaga shi ga wahala ga ladan bai kai naka ba eyo kuma bai da ikon motar karshen ta ma ba maki in yayi ta farkon ta biyu kuma karshen da ma ko kuma aje kuma a rasa ma abin wani to Allah kama mana dukkan sauki ne ba wani abu ne na wajibi ba Allah baka sauki ka rike saukin nan ba ai halatta ba wani abu ina yin jami'i ba an kana iya nafila insha Allah amma a mazhab malikiya idan an hada to abinda ake so ko kowa ya watse karniki ya zama a masallaci shine abu kowa ya watse da sauransu insha Allah Allah taimake mu to muna bayanin akan lokaci yayi a a to za mu karasa idan mun zo gab da karshen babu mu karasa babun sai usaki mai zuwa sai mu tashi gwamin shi to a gurgushe a saba abi shi sama sama eh muna ina ne muka tsaya misali ma da kana nan wala yustahabu to wala yustahabu bi sab'ati ayyamin yawmin lazi wulida fihi wala yuhsabu fi sab'atil ayyam yawm allazi wulida fihi wa tuzbahu dahwatan saboda haka idan an aifa ma yaro bayan rana ta fada to ba a lissafa wannan ni wannan dare yanzu bayan rana ta fada sai rana ta fada sai aka haifa maka yaro yanzu jariri yanzu yau kun ga aiki mashi ko yanzu sai aikun ga mun yi sallar magarba sai aka haifa maka yawo to yanzu yau ba a lissafa ta sai gobe bayan alfijir za a fara lissafa yini ake lissafawa shi ne ce wala yi husabu fi saba'atil ayyam yawmin lazi wulida fi yinin da aka haifi wurin da lokacin aka haifi yaro in rana ta fada cikin dare ne to ba a lissafa shi yini ake lissafawa bayan alfishir kenan sai a bari gobe alfishir sai a lissafa daya sai a ce yini daya jibi yini biyu gata yini uku shi ne sabanin in kuma eh eh zuga a eh to ba a lissafa ba yanzu sai gobe sai ka lissafa da yanzu kaga yanzu dai yanzu duk yanzu yaran da aka haifa yanzu jariri to gobe sai wannan gobe sai a ce daya biyu uku yini na bakwai to shine ake yankawa ake lissafawa amma da alal misali da safe bayan sallah asuba sai aka haifa maka yaro ba alfijir ake to ko ba yi sallah asuba ba alfijir ake to dai ba yi sallah asuba ba sai aka haifi yaro to yanzu kuma sai a lissafa wannan yinin guda eh sai a ce aya ina ba ta gane to shine inda ake mata wajen lissafi yau musabi yini na bakwai kenan yinin da yaro ne kenan yau bai yini ba sai gobe ce yini daya jibi yini bi da sauransu wata zuba guda hawata to kuma idan an tashi yanka ma yaro shi ma sai a yanka da hantsi kamar da ake yanka layya wala yumassu sabi bi shay'in min damiha amma kuma ba a shafa ma yaro jariri komi daga cikin jinin irin yadda ake al'ada a doko yaro a sa shi cikin fata ko a doko jini a shafa masa wannan ba a yi kun ga a mazhaban mata maliki a barkana a sunna to sai ka ce to wai mu hinka ce musu da sala ma eli zala ce ko sai ka dauko in sala ai ka karanta musu ba shikenan ba eh amma da azumi kan sala musulmi ba kawai abin duk shekan ne ke wasa da abu wallahi Allah kare mu da son zuciya kaga son zuciya ta ba karamin bala'i ba wayi ukalu minha to saboda haka idan mutum yanka wannan dabba ta shi da suna ana ci wayi tusaddaqu ana sadaka ka ci kai sadaka sadakar ka bada danye ko da fafe diyayi wa tuksar izamuha kuma ana karya kashin nama suna wasu ya ce aka a karyawa a karya yaro zai yi wa ne ciwon kai da zane duk al'ada ne da sauransu wa in hulika sha'arun ra'asil mauludi idan aka aske gashin kan abinda aka haifa wa tusaddaqa bi wasani min zahabi aw fidati bazalika mustahabu abinda ake so kenan idan aka haifa maka yaro idan a aske a aske kan wannan gashin sai a dauko sikeli sai a hada a auna da wani kudi zinariya ko azurfa abin da ya kama na nauyin gashin sai ka yi sarka da shi wannan shi ne mustahabbi ne ana son haka wa in khuliqa ra'suhu bi khaluqin badala min ad-dami allazi kana tafalu jahiliya fala basa bi zalika amma idan yanzu sabanin shi ne da ake dauko a shafa yaro kai yanzu sai ka dauko turare ka shafa ma yaron ka ka shafe shi da turare to wannan ba laifi bane ba shi ne aka hana haramu wannan ai dan yaro ya kai shi aka saba mutu wannan to ba laifi bane ba shine ce wa in khuliqa ra'suhu bi khaluqin badalan min ad-dami da abin shafawa na kanshi sabanin shi ne allazi kana tafalu jahiliya wal jahiliya suke aikata wala ba su zalika ba laifi da haka sai hukunci na karshe da za a tashi ya ce wal khitanu sunnatun fi zukurin wajiba fi zukuri sunnatu fi zukurin wajibatun wal hifadu ma'ana yin kaciya sunna ce wajiba ga kara maza namiji shine wal khitan kaciya wa sunna ce take wajibi walhifadu bin nisa'il mukrimatun yanyana ga mata kaciyar mata shine ake kira alhifad mukrimatun shi kuma sunna ce ta karamta mace daraja ta mace ne mutum ayarinya da aka yi mata yanyana to ta kara daraja ko abubuwa da da musulunci ya karantar wanda mata ba su yi musamman ka dauki bangaren lalle abu ne mai kyau ga mace aisha Allah kara mata da ta faɗa to haka yin kaciya ga amace daraja ne yana ƙara mata hasken fuska yana ƙara mata lafiya yana ƙara mata yana rage mata matsaloli na ɓangaren sha'awa da sauransu yana daidaita mata abubuwa yana daidaita ta yana daidaita ya mace ya maida ta mace ce mai mutunci ka- mai kamala Allah shi ba amma kaga iskanci matsiya ta arnana da sun san haka dan su maida mana ƴaƴan mu kawai ƴan iskan dan su fita wanzar mu sai a ce ai cin haƙƙin mata ne wannan sai ka samu kuma musulmi yana goya musu baya akan waɗannan abubuwa rashin yin ma ya Allah.
saboda ba yi To kaga shi yasan ya ta fitina ta yi yawa Hmm. tunda baka gani ba to ka ajiye shi wai bai gani bai shi an yi bayanin tsatso na na rago da to tunda baka ji wai ka ajiye shi ka san bid'a ne to babu shi yadda ya zo inda akwai shi da ya zo to Allah ka ba bara da ba ta burka ta daidai Allah ta rabu cikin lada abinda ba kuskure Allah ya fi mana bukatocin na alheri Allah biya mana su Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata wa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh